الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن مسلمين لمكتبع وأولنا مسلمتنا مدينة التقوى بن سلمان قلب الحج والرسول na yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana ta alhamis wanda ta yi daidai da sha bakwai ga watan ramadan hijira alif dubu daya dari hudu da arba'in da biyu wanda su dace da ashirin da tara ga watan hudu 2021 za mu ci gaba insha Allah da tafiyarmu kuma inda muka saba za mu tashi suratul tauba ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيروا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أنكم غير مؤجز الله وأن الله مخزي الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة التوبة wannan sura ana saninta da suran tauba suran tuba wasu ce mata surat bara'a suran bara'a madaniyatin ta sauka a makka ayoyinta ɗari ne da talatin ko ɗari da ishirin da tara da saɓanin wajen ɗiga aya ba a rubuta bismillah a farkonta ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da haka ba kamar yadda aka karko daga hadisin da hakim ya rawaito shi daga aliyu don Allah ta tabbata gare shi cewa basmala aminci ce ita kuma wannan sura ta sauko ne don ɗauke amana tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda aka yi amana an karɓo daga kuzaifa yace innakum tusammunaha suratul tauba ku kuna kiranta da suna suran tuba wa hiya suratul azab alhali ita suran azaba ce haka nan imam bukhari ya rufe daga barra ibn azib cewa ƙarshen suran ta sauka ita ce hazihi bara'a wannan suran bara'a ita ce ta ƙarshe dalilin saukan wannan sura ya kasance a farkon musulunci kafirai sun kulla alƙawura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zamo kali kaman wato abokan amanansa a shekaran da aka ci maka shekara ta takwas sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya jibanta wa attabu dan usai jagorancin aikin hajji ya zama shine amirul hajji a shekara ta tara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya naɗa sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu a zama amirul hajji na wannan shekara domin manzon sallallahu alaihi wasallam bai je ba sai sayyidina Abubakar ya je ya jagoranci aikin hajji da musulmi har da kafirai dama lokacin ba a hana kafirai zuwa aikin hajji ba sai dai an hana je da tsirara an kuma rubuta gumakan amma dai duk da haka suna zuwa su je su yi abin da suka saba da sunan aikin hajji sayyidina abubakar ya tafi a matsayin amirul hajji har ya je rajin ya yi rajin isa makka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina ali ibn abi talib karamallahu wajahu ya hau taguwansa adba'u ko kasuwa'u duk sunanta ne ko baiba'u duk sunanta ne ya hau taguwan manzo sallallahu alaihi wasallam tare da mutane da wato ayoyi talatin na farkon wannan sura ya tafi yayin da sayyidina abubakar ya ji kukan taguwan ya gane taguwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito a ladana ya dauka manzon sallallahu alaihi wasallam ne ya fito da ya zo sai ya ga a ce ba shi bane sayyidina aliyu ne ya tambaye shi ka zo a matsayin sarki jagora ne ko ka zo a matsayin mai bi an tuɓe ni an naɗa ka ne ko kuma yaya sai sai da na aliyu ce a'a kai ne amirul hajji ba a tuɓe ka ba ni dai an turo ni ne da wani abu shine yanke alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirai kai kuma ka sani a al'adar larabawa ba su yadda a yi amana da mutum wani hakan kawai ya zo wanda ba jininsa ba ke gani kamar ɗansa ko ɗan uwansa ba na jini ya zo ya ce ya warware amanan da aka yi da wani to a al'adar larabawa an yi haka ba ta warwaru ba kuma sukan ɗauki wannan a matsayin yaudara amma in kai ne ka zo da kanka ko ka turo ɗanka ko ka turo jikanka ko ka turo dan uwanka na jini to wannan sai su yadda kawar wani shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya turo ni dan ni abin da zan yi kawai zan yi ta announcement ne na warware wannan alkawari da aka yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirai amma jagorancin aikin hajji da mutane yana hannunka to haka aka yi duk inda aka je wani wajen tsayawa ko mina ko arfa ko muzdalifa ko cikin maka to sai da na abubakar zai yi huduban aikin hajji ya yi komai sai kuma ya ba wa sai da na aliyu fili shi kuma sai da na aliyu ya yi sanarwar da karanta suratu bara abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura shi da huduban bayanin da yake shine bayan sayyidina abubakar ya ba tsakanin ayyukan haji sayyidina ali ya tsaya ya karanta wannan ayoyi kuma ya ce ga asalin abin da ta kunsa abu hudu ne Allah ya hujja ba'ad al'ali mushrikun albayt bayan wannan shekara su wani kafiri kuma ba zai zo haji ya ci ɗakin Allah yana kafiri ba an soke ba wani wanda zai zo ya zo aikin haji kuma akan karkashin addinin kafirci ba addinin musulunci sannan ba wanda zai tashi a watan ɗakin ka'aba a tsirara don su kan zo tsirara sai su za su zo ne haihuwan uwansu saboda duk abin da suka samu a duniya ba su tabbatar da ta hanyar da suka same shi a a jariyar ba don haka sukan zo ne da kayan da sun tabbatar ba haram shine fatan jikinsu saboda hauka to aka hana da wannan shekara sannan ba wani amana tsakanin manzon Allah da duk wani kafiri duk wani amana da aka yi an yanke sannan kuma ana sanar da su cewa ba wanda zai shiga aljanna sai musulmi za ka ce kana addini na yahudu ko na nasara ko me ka ce ai ma addinin sama ne kana jiran alƙawarin aljanna daga wurin Allah a gare ka ba tunda Allah ya koma zan Allah sallallahu alaihi wasallama duk sauran addinai an so su sai dai kai musulunci sura ita ce hadin wannan bara'atun min Allah wa rasulihi kuɓuta daga Allah da manzonsa wato Allah ya ya ya ya kuɓuta manzonsa ma ya yi kukuta ya kukuta sun cire hannu suna sanarwa da wannan yanke alkawari ila alladhina ahadtum zuwa ga wanda kuka yi alƙawari da su ko kuka yi amana da su min al-mushrikina daga kafirai duk wani kafirin da ba musulmi ba ya je a filin makka filin aikin haji cewa Allah ya kubuta da manzonsa daga kafirci da kafir da kafirai gaba ɗaya fasihu abin da za ku yi ku yi kai komanku ku yi ɗawainiyanku fil ardi a bayan ƙasa arba'ata ashhuri nan da wata hudu shawwal zulqa'da zulhijja muharram shike ko kuma mu ce tun daga 20 ga zulhijja har zuwa ya kai al-muharram a taɓa kwana goma a cikin a safar wayannan su ne wata hudu kowane kafiri in zai zauna maka in ba zai musulunta bai bar maka ya canza ya fita ya daina zuwa wajen Allah addinai masu alfarma nan da wata hudu an ba shi ultimatum an ba shi an ba shi lokaci ba zaɓi ba an ba shi lokaci wa'alamun ku sani annakum ghairu mu'jizillah cewa in ma kuka kwashe kayan ku kuka bar da ziratul arab ko kuka bar yankin haramain duk inda kuka je kuka sani ba tserewa Allah za ku yi ba musulunci zai ji har gurin ya same ku wa annan Allah ku san cewa Allah mukuzil kafirina zai kaskasta kafirai a duniya da kaskasti da kisa a lahira da wuta na'am وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الهج الأكبر يوم الهج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير مؤجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم
نعم وأذان سنروان من الله دقى الله ورسوله دمان زنسا إلى الناس زوى دكا متعنين دنيا yawmal hajjil akbari a ranar babban sallah anna allaha bari'un min al-mushrikeen cewa Allah ba shi ba kafirai sun warware duk wani alƙawari wa rasuluhu manzon sa ma yayi bara'a daga duk wani abu na kafirai da kafirci wa in tubtum in kuka bar kafirci kuka tuba ko koma musulunci huwa khairul lakum shi yafi muku alheri wa in tawallaitum kuka ba da baya kuka ce ba ku yadda ba ba ku yi imani ba to alamu ku sani annakum cewa ku gairu mu'jizillahi ba za ku tsere ma Allah ba zai same ku inda duk kuka shiga tun da ƙasa ta Allah ne duniya da lahira duk na Allah ne subhanahu wata'ala kuma yanzu dokan sai ke so a bi da shari'arsa wa bashirin ladina kafaru ka sanar da wanda suka gafarta sai aka yi tahakkumi aka ce ka musu albishir bi azabin alimin da azaba mai raɗaɗi wanda zai same su a lahira ko ma a nan duniya nan إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أهدا ولم يظاهروا عليكم أهدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين
illa allazina ahadtum sai fa wanda kuka yi alƙawari da su min al-mushrikeena daga kafirai thumma lam yanqusukum shay'an sannan kuma ba su tauye muku komai daga amanar da kuka yi da su ba walam yuzahiru alaikum ahadan ba su goyi bayan wani makiyinku a kanku ba tun da aka yi alkawarin ba su yi wannan laifin ba wayannan fa akin mu ilaihim ahadan ku cika musu alkawarin su ila muddatihim zuwa shekarun da aka ɗauka da su ba za a warware daga daga ranar da aka karanta bara'a ba tunda sun yi amana sun yi gaskiya sun riƙe alkawari to sai a cika musu kwanakin da aka ce an yi har zuwa wannan lokacin tukun a timu ilayhim ahadahum ila muddatihim ku cika musu alƙawarin su har lokacin da aka ɗauka da su ya ƙare inna allaha kusan shi allah yuhibbul muttaqina yana taimako wato yana yana yana kariya yana wato wato sassauci ga waɗanda suka kiyaye saba masa ko ba musulmi bane wato wanda suka cika alƙawari suka yi amana ko ba musulmi ba ne to Allah na sassauta musu mahabba nan ba mahabba eh to mahabba na soyayya in muttaqina mu'mine ne amma wanda duk anan muttaqina aka ce bi itmamil ubudi wanda suka ka suka kare mutuncin su da cika alƙawari to Allah ma zai kare musu mutuncin na'am
فإذا انفلت الأشهر الهرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وجدتموهم وخذوهم واهسروهم واقعدوا لهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم to daga wannan lokaci ya tsare there is only one government in the whole continent abinda ake nema kenan gwamnati guda ɗaya ne a yankin jaziratul arab kaf gaba ɗaya saboda yanzu akwai gamman in gam kuma bai yiwuwa a samu stability with two parallel gamman ba zai yiwu ba don haka shi yasa akai wannan yanke alkawari komai musulunci ya faɗa za ga akwai social justice akwai kuma magana justice akwai kuma adalci an riga yanzu an ci asalin capital na kafirci shine maka yau wajen two years shekara biyu ko sannan kuma wasu suna nan yan garuruwa suna zama suna ce su da are not among us sai dai kawai muna da agreement na zaman lafiya amma leadership din su daban rules and regulations din suke bi daban so ina za a samu wani irin gwamnati irin haka ba zai yiwu ba wannan ma dan musulunci ne shi dai musulunci addini ne na adalci ya zama duk an ci cizo yankin da zai arab sauran garuruwa manya-manyan duk sun musulunta amma wasu ƙananan nan komomi ƙananan ƙananan suna nan suna abin da suka da dama kuma suna nuna cewa su ba su canza gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi to shine daga yanzu an yanke kawai daga wannan rana in ta zo babu kawai dole ka zama kana tare da gwamnatin musulunci ko kuma ka kwace kayan ka bar yankin in ba ka son zama a ƙarƙashin daular musulunci ba lallai ba tilas shine ma'ana wai sai sai zan salaha al-ashhurul hurum idan waɗannan watanni masu alfarma suka kare arba'atu ashhurin da aka bayar to fakkin mutriki na haisu wajen tumun ku yaƙi kafirai inda duk kuka same su matukan suka ce ba su ba su dawo karkashin musulunci da gudanarwar musulunci karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai gwamnatin musulunci da dokar musulunci ta tafiyar da su ba to a yaƙe su babu wani magana su ba sa karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haitu wajadtumuhum inda duk kuka same su ko a hal ko a haram ne ko a hillu ne wa khuduhum ku kama su ku daure wa hasuruhum ku musu da ku musu wato ku ku musu ta daurin talala cikewaye garuruwan su duk sai sun ba da kai wa qudulahum kullu marsadin ku zauna musu a dukkan hanyoyi aka sa kenan yanzu an samu maganin security abinda ake ce ma menene yanzu me road control din nan me ake kiran road block ku yi blocking din hanyoyi wuri wuri ana cikin alfa cikin oil wanda kawai za a lura kawai da mutum idan an ga ba ɗan ƙasa ba ne wanda ya bada izin ya nuna cewa shi yana zaune bisa dokokin ƙasar musulunci ba to a kama shi shi ne wasu zaunan kulla masu wa in tabu ba in tabu in suka tuba da kafirci wa qamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka bada zakka to hakan do sabila ku kyale kan wani ya taba wanda ya bada kai ya mika wuya inna allaha sani allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون wayin hadin yanzu dai daga cikin adalcin musulunci sai Allah subhanahu wataala ya ce kayin ahadin istajaraka min al-mushrikin istajaraka idan daya daga cikin kafirai ya nemi amanar ka ya rasulullah wato ƴan uwansa kafirai za su kashe shi ko za su cutar da shi sai ya shigo yankin musulmi yace yana son manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi kariya kuma amma shi ba musulunta zai yi ba shi ne istijarata fa a jirhu ka ba shi aminci a karɓe shi a ba shi mazauni ya zauna hatta ya kuma a kalaman Allah har ya ji zancen Allah ya ji yadda ake karatun Qur'ani ya ji abubuwan da ake bayani na addini ya fahimce mu da kyau ba jita-jitan da yake ji daga nesa ba ya fahimci yaya musulmi suke ne ne musulunci ne da suke yi kuma yaya zamantakewansu yake sun ma'abulihu ma'amanahu sannan daga nan a raka shi a kai shi inda ake ganin ba wanda zai cutar da shi inda ya tsaye musulunta ba da ce to ka jidin da mu muke zama mu amma yanzu tun da kai ka ce ba za ka musulunta ba to ka fita daga cikin mu ka bi can yankin da za ka zauna da irin addinin ka in ma ba yankin da suka suka suka fitine shi suka tsangwame shi bane a bashi dama ya fita ya shiga yankin da zai samu aminci zalika abin da yasa zaka musu haka bi annahum su kafirai fa qaumun mutane ne la ya'lamuna jahilai ne ba su da sani don haka ake son a sanar da su su ji su ji hukuncin hukuncin alqur'ani su ji dawal su ji yanda tsarin musulunci yake karka masa gurguwan fahimta yawa kuma ba lalle ne a sa su lalle lalle su musulunta ba saboda mu ba mu bukatar wani ya musulunta karfi da yaji zuciyarsa tana son kafirci da yawa ya munafukai to musulunci baya son wannan don haka in dai aka ba shi sakamakon cikin ya ji ya fahimci abin da ake nufi sai a ce to zai sa in ya je daga baya can ya gane ya dawo ya karɓi musulunci ko ma ya mana amfani a can ya wayar da kan mutane alal kalla ko musulunta ba ya ce a a a abubuwan fa da ake faɗa game da musulun ba haka ba yayin da musulun suke da shi da shi ni na je na gani ni ga nauyi da ni aka zauna kuma ke su wata na kaza ko lokaci zama na kaza a cikin musulmi na'am كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف يكون للمشركين أحد يا زاي أشي كافري suna da amana inda Allah a wurin Allah wa inda rasulihi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira su zuwa ga addinin sunki kuma suna aikata abubuwa da suka saba da dokokin musulunci kuma a ce an bar su a haka ana zaune da su ai haka ma ba zai yi ba misali fa su zauna kenan suna shaye-shayen giya a cikin daular musulunci suna zinace-zinace a cikin daular musulunci suna cin mushe suna aikata abubuwa da yadda suka keta dokokin addini kuma a ce suna zaune a cikin ƙasar musulunci ai ba zai yi ba ko ƙasar da ba na musulunci ba kowace ƙasa sai dai dole ka bi dokokinta ka bi ƙa'idodinta in dai kana son zama cikin ta to ya zai yi a ce a zauna a haka illal ladina ahatin indal masjidil harami sai wayanda kuka yi alkawari da su a wajen masallacin Allah mai alfarma a ranar hudaybiya wanda aka yi da wato sahailu guna amrin amma ba asalin ƙuraishawa ba ƙuraishawa kan duk sun musulunta ai daga tun da aka ci aka ci makka ai duk sun koma musulmi yanzu aka ce sauran wasu ƙabilu ne da suka zo suka shiga wannan alƙawarin tare da mutanen makka ana ce musu bani zamra ko da yake malamai sun sabani amma dai wannan shine filin jihar basara su bane damra su ne sauran wanda suka saura wanda ba yan maka bane suna da ƙauyen su suna da wurin zaman su kuma sun shiga cikin sulhul hudaybiya to Allah yake sai dai su wanda har yanzu sulhin lokacin su bai kure ba bai kare ba to su ba za a har masu ba sai lokacin su ya kare kuma su din ma fa mastaqamu lakum idan kuka bincike su kuna jin diddigin su kuka ga suna dai sun tsaya muku da gaskiya a bisa alƙawarin da aka yi da su sun tuni babu wani makirci da ha'inci to fattaki mu lahum su ma ku ma ne ku zauna musu a daidai yadda aka yi alƙawarin a zauna da su a bisa wannan ka'ida har shekara ko shekarun da aka ɗauka su ƙare inna allaha shi Allah ya hibbul muttaqina yana son masu tsoron Allah ka ganin Allah sake maimaita hibbul muttaqina nan kuma da mu ake yi yawo can da suka kai suka suka istiqama an ce su dama ana son masu cika alƙawari su ma sun kiyaye saba alƙawari nan kuma mu mu zama masu cika musu alƙawari domin Allah baya tare da musulmin da baya tsoron sa baya cika alƙawari baya da amana na'am
كيف وإن يزهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وهكا منذ صلى الله عليه وسلم يزون بك أمانة دسو بنو ضمرة har suka yi ha'inci suka taimaki bani bakarin akan bani kuza'a wanda sun yi amanar zaman lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka warware amanar sai manzo Allah ya warware musu kuma kaifa yaya za a bar musu wannan alƙawari wa in yazharu alaikum su yanayin su ko an alƙawari da su idan suka samu dama na ƙarfi na goyon bayan ɗan uwansu daga nesa a kanku la yarqubu fikum illa ba su duba koda da zumunta tsakaninku da su ba su duba zumunta wala zimmatan ba su duba wani alƙawari suna samun ɗan dama suka suka sun yi ƙarfi sun samu wasu magoya baya daga nesa sai ku ga kaman ba su san ko ba ku san su ba haka za su haɗa kai a muku sharri a muku mummunan ɓarna yurdunakum bi afwahihim amma suna yardar da ku da bakunan su a'a ai muna tare ai ai wani ai kaza kaza alhali ko ba haka bane wata aba qulubuhum amma zuciyarsu tana kyaman ku wa kasaruhum mafi yawancin su fasiquna fasikai ne ba su da amana
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فسدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا سنسي samanan kalilan dan jin daɗi dan kaɗan ba ana nufin kamar yadda ahlul kitabi suka yi ba da su ake yi ba ana yi da kafirai ne wanda ma ba ahlul kitabi ba sun san musulunci gaskiya ne amma jin daɗin da suke yi na duniya na banza wanda ba ƙarƙashin doka ba yayi ba ruwansa da dokan aure yadda ya ga dama matan da ya ga dama ba ruwansa da halaccin abinci sai irin wanda ya ga dama babu wannan abun shi ne yake rufe suke ta zama a kabuki duk da sun san musuluncin gaskiya ne to shi ne aka nuna sun sayar da ayoyin Allah shi ne istarau da ayatin layi sun dulmiyar da ayoyin Allah sun ibin ta kamar sun sayar ɗin kenan da wannan ɗan jin daɗin ƙanƙani da su bi ayoyin Allah su imani gara su ci jin wannan jin daɗi na kafirci ƙanƙani fasaddu suka tsare mutane an sabilillahi da wurin bin addinin Allah wasu suna son su musulunta ubansu bai musulunta ba yana cin wancan tsiyar ko dan uwansu ko wanda ya fi karfin su ko kuma su ne masu dan mulkin ƙauyen su sun ci su musulunta su kuma suna talakawan suna tsoron su duk wannan toshe mutane ne da barin bin addinin Allah bayan kuma talakawa sun gane gaskiya suna tsoron akar musu to haka ana wani da cewa innan tsare-tsaren kawai gaba daya mai yanci ya sami yanci zai musulunci zai wanda kuma yanzu zai shi an taka to ba a kasar musulunci zai je can ya je a wani wuri innahum su kafirai sa'a ma kanu ya amaluna abinda suke aikatawa ya mona na kwarai da gaske na'am لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المؤتدون la la yaqbuna fi mu'minin ba su sauraron illan zumunta wala zimmatan wala amana fi mu'minin da yake cikin mu'minin da yake tare da su in sun samu dama a kansa wa ulaika to masu irin wannan halin da ba su san amana ba ba su san zumunta ba umul mu'taduna su ne yan ta'adda domin an bar su su ba su bin ka'ida to wanda baya bin ka'ida zai kafa doka da kansa ba zai bi ta ba to ai shine dan ta'adda dan haka dole ne yanzu duniya ma kusan haka ne yan ta'addan suna da yawa amma an ratse da yan ta'adda yan kalilan akwai yan ta'adda da yawa a duniya amma an ratse da yan kalilan eh lalle yan kalilan din yan ta'adda ne amma wasu waye suka koyar da ta'addanci a duniya wayanda za su kafa dokoki su ba za su bi ta ba yan gatan su ba za su bi ta ba amma za su su tilasta dokokin akan waɗanda ba sa so amma wanda suke so ƴan lenansu sai su karya dokokin da su fa su kafa dokokin ba dokokin Allah bane amma kuma ba su wayannan ai sune ƴan ta'adda domin ya nuna babu dokan kawai dai ana yi ne kawai don son zuciya na'am sune ƴan ta'adda na'am wannan kuma ne wata doka فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل, الآ... ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن تابوا إن سكتوا با daga kafirci da ha'inci da saƙa alƙawari wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa atawuz zakata suka ba da zakka kai tuwanukum kun dawo yan uwanku ko ko daga wani kabila suke biddini a cikin addini wa nufassilu ayati muna bayanin ayoyi dalla dalla liqaumin ga mutane ya alamuna wanda suke da hankali suke da ilimin da za su lura da waɗannan bayanai su yi aiki da su
وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهلهم من بعد أهلهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون na'am wa in nakasu aymanahum idan bayan kun yi alƙawari da su suka warware alƙawarin su min ba'd ahadihim bayan sun dauki alƙawari da su wa da'anu fi dinikum suka rinka sukan addinin ku suna aibanta ku suna bata ku suna bata annabin ku suna bata alqur'anin ku wa qatilu aymatal kufri ku yaƙi shugabannin kafirci a ko ina suke innahum irin wayannan mutane la aymana lahum ba su da wani alƙawari tsakanin su da ku za ku yi musu haka ne la'allahum wataƙila su yantahuna su nisanci haka idan wata idan wata wata wata ƙabila ta ga ta ci amanan musulmi ta haɗa baki da maƙwabta ana cin mutuncin musulunci ana ɓatan ma musulunci musulunci ya je ya farmake ta ya ɗauki mataki a kanta to duk wanda take kusa da ita sai ta zama gani ga wane ya isi wane tsoron Allah saboda haka aimanu nan da ake magana dole ne ya kasu kashi biyu wayan san da ake duk an warware almanonin su su suna ta sarkata ne a cikin garuruwan musulmi musulmi to wayancan ne aka ce amma akwai wayanda su kuma neighbors ne kasashe ne makwabta makwabta makwabta musulunci da ke cikin su suna kewaye da mu ta wurare daban-daban to su ma akwai akwai agreement na zaman lafiya da su to irin waɗannan ne ake magana su ma in suka zo su ma kuma ga ana makwabtaka da su amma suna ha'inta mu suna kawo mana suna ɗaure gindi ana mana sharri da sauransu to su ma a warware alƙawari da su kawai a ce babu amana kawai duran da muka samu dama a kan ku ko kuka samu dama a kan mu to a gwabza
na'am ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ala tuqatiluna qauman ashe ba za ku yaƙi mutane ba naka su aimanahum wanda suka warware alƙawarin su wahammu bi ikrajir rasuli su ne fitintuni suka hada baki suka yi niyan kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kore shi daga makka suka yi shawara a gidan nadwa wahum to ai su ne bada ukun sannan kuma daga baya su ne wanda suka fara muku da yaƙi awwala maratin farkon fari ba su suka biyo ku har abada ba suka zo suka yaƙe ku ba saboda har kuna da laifi ne ba ku da laifi haka nan kuma bayan an yi alkawarin an an warware duk aka zauna da bani aka ce to shikenan an bar ma bani bani bamba alkawarin su kuma suka haɗa kai suka yaƙi da suka haɗa kai da bani bakarin suka yaƙi ku za masu amana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe wannan tsoron su kuke ji za ku bar su a ita irin wannan zama wallahu Allah haqqu anta tashawu shi yafi tantanta ku ji tsoron sa akan ku sai ku bar yakan wa'annan Allah ya kamata ku ji tsoro ku yaƙe su in kuntum mu'minina in dai ku mu'mine ne na gaskiya ku fifita tsoron Allah akan tsoron wasu mutane daban na'am قاتلوهم يؤذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم كياكيسو يعذبهم الله Allah ya azabtar da su da kashewa bi aidikum da hannunku ai ba san Allah ba ku su ku su ku suka sani saboda haka suke cutar da su in za su cutar da Allah ku za su cuta in za su cutar da addinin Allah ku za su cuta ai ba za su samu Allah ba za su ga Allah ne addinin Allah za su cuta ku masu addinin za su cuta ko in za su cutar da asalin ma addinin kuma ku din ne dai za su cuta dan addinin ku ne kuke yin sa to Allah subhanahu wataala ya ce dan haka ku yaƙe su Allah ya azabtar da ku da hannu ya azabtar da su da hannunku wa yukhzihim ya kaskasta su a hannunku da kamawa da rinjaya wa yansurkum alaihim ya taimake ku a kansu wa yashfi sudura qaumin mu'minina ya warkar da zukatan wasu mutane mu'mine wanda sun yi imani an kakkafe musu iyaye an kakkafe musu dangi an kakkafe musu yan uwa suna nan suna ganin saboda musulunci aka musu wannan cuta kuma musulunci bai ɗauki mataki ba aka suna cikin bacin rai da bakin ciki amma ran da aka ce musulunci ya ɗauki mataki ya karɓo musu ko bai ko ba su ko ba a dawo musu da raye da ƴan uwansu da aka kashe ba amma dai an wulaƙanta wanda suka ce musu iyaye da ƴan uwa an kaskasta su ma an kama su an ɗaure su wasu an kashe su za akwai warkewar zuciya su ma bakin cikin sai ya yi tunda an cuce su da ويذهب غيظ ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ويسدور قوم المؤمنين يوركر زكاتن wasu mutane mu'mine ويذهب غيظ قلوبهم ya tafiyar da fushin da yake cikin zukatan su ويتوب الله على من يشاء Allah ya karbi tuba ga wanda biye so in ya tuba wallahu Allah alimun masani ne da halayensu da naku hakimu mai hikima ne bisa duk shari'ar da yanke muku to ita ce hikima na'am am hasibtum an أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله كبير بما تعملون amma sun zato kuke an tutura ko a barku walamma ya alani Allahu allazina jahadu minkum Allah bai bambance wa'anda suka yi jihadi a cikin ku kowa ya gane su ba nan ilmin zuhuri aka ce Allah ta ya riga ya sani to amma ya bayyanar wa mutane su gane shine ya fitar da munafukai da suke koye kowa ya san su ya san wa'anda fitar da na kirki kuma kowa ya san su wa'annan su ne suka tsaya tsakanin su da Allah suka yi aiki wannan addini wa'annan kuma su ne munafukai wanda suka yi da da suna cin rukus to yanzu an fito da su ko su je jihadi ko su kawo illa su kawo wani tawili sai to an gane ku kenan kowa ya gane ku Allah subhanahu wata'ala ya ce to kuna son haka kawai za a zauna a bar ku ba a san suwaye wanda suka yi jihadi cikin ku domin da ikhlasi dan ɗaukaka wannan addinin ba walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija ba su ɗauki abokai yan bita zaize yan menene a bita a more ko yawa wato wa'anda ba su bi yan a more ba wanda su kawai a'a ko da an da kafirai a haɗu kawai a more to Allah yana son ya cire kowa ya gane wa'annan su ne wanda suka rike addinin su gaskiya su musulmi ne da gaske suke wa'annan kuma su ne wanda suna haka haka da makiya musulunci a daidai duk in dai za a fantama to a je a fantama tare to kaga lokacin da aka ce an yanke ba wani hulɗa tsakani da irin wa'annan mutane ko in an ga kaji kana yi fa a ji kenan ka fito fili kowa ya gane ko ba haka yau wa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ba za a bar ku haka kawai ba sai an gane su wane ne wanda suka yi imani da Allah suka yi jihadi cikin ku ba su ɗauki maƙiya Allah a matsayin masoya abokan ɓoye ba wa rasulihi suka ɗauki maƙiya manzon Allah a matsayin abokan ɓoye wal walal mu'minina wanda suka ɗauki maƙiya mu'minai a matsayin abokan ɓoye wallahu Allah kabirun masani ne bima ta'amaluna da abin da kuke aikata ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبلت أعمالهم وفي النار هم كاذبون نعم shi musulunci kullum yana ƙoƙarin ya kiyarin ɗin duk wani abu da zai kawo wani tuhuma da shakka tun da sabon doka ne wasu za su je can suna wani tunani ha to wayannan dama tun da an ci maka an bar su su ne dama masu kula da ɗakin ka'aba da ba su musulunta ba aiki kenan to an ce kar su zo ma za su yi aiki an ce an nan ma kar su zo daga bana ko ba haka ba to amma a ganar da wanda duk zai je san cewa wannan abun fa bai yi ma kama da tsari ba ma shine Allah yake ta bayani subhanahu wata'ala yace ma kana lil mushrikina bai kamata ba da kafirai an ya amuru masajidan lahi a ce kuma wai su ne wai har yanzu a cikin ɗakin ka'aba akwai wanda wai su ne suke kula da gyara masallacin ka'aba suna kafirsun shahidi na ala an fusin bil kufur kuma suna shaida su kafirai ne ba suna nan akan kafirci kuma a ce an bar su su ne suke zuwa suna kula da ɗakin Allah ko suna zuwa wai suna ziyartar ɗakin Allah ula'ika waɗannan habidat amalu ayyukan da suke cewa sun yi na alheri duk ya ɓaci na baya wanda suka yi a ƙarƙashin umma a ƙarƙashin wani addini ne karɓi sai abin Allah ma Allah baya bukata ya ɓaci tunda ba su bar wancan sun dawo kan addinin gaskiya ba wafin narihum khaliduna kuma irin waɗannan mutane su ma dawwama za su yi a wuta kar su duba wani sun yi wani hidima wa ɗakin Allah ba ruwan Allah da wannan hidiman ta kafirci na'am إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين inna ma ya amur masajid Allah iyaka wanda ake bayye ya raya masallatan Allah man amana billah sai wanda ya yi imani da Allah shi kadai ne ya kamata a ce yana zuwa yana raya masallaci wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira wa aqama salata wanda yake tsayar da sallah wa atar zakata yake ba da zakka walam yakasha wanda ba tsoron kowa illa Allah sai Allah shi bai tsoron kowa sai gaskiya kawai ya tsaya akan gaskiya Allah ne kawai abun tsoro a gurinsa ba ya tsoron wani mara gaskiya ko ya goya masa baya babu fa asa ula'ika irin waɗannan sun kusanta an ya kunu su kasance minal muhtadina daga wanda Allah ya shiryar da su na'am أجعلتم سقاية الهاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين wannan ta sauka zamanin a kan raddi ga abbas babban manzon allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta da aka kamo su a badar aka kawo su a ɗaɗɗaure aka ɗaɗɗaure su a jikin jimkisan masallaci to shi kenan sai sayyidina ali ya zo yana zaga su kai babba ka ba mu kunya kana dan uwan manzon Allah kana baffan mu ka hada kai da kafare a yaƙe mu ka hada kai da kafare a yaƙe mu kun ci amana kun saba alƙawari kun yi kaza kaza kun yi kaza kaza to shine sai Abbas ya ce ma Sayyidina Ali antum tazkuruna qaba'ihana mu kullun in kun zo sai ku rinka faɗin laifukan mu kawai aibobin mu kuke ta faɗa wala tadkuruna shay'an min mahamidina duk abin da muka yi mu na gwaninta wanda ya kamata a yaba ba ka faɗa ku abin da ya rufe muku ido kawai laifukan mu da muka mu قال له علي sai سيدنا علي وهل عندكم شيء من المحامد kuna da wani abin yabo ne kuna kafirai kuna kafirci kuna da abin da har za a duba a ce wai za a yaba muku qala yace na kwarai yace me yace nanu muskil haja mu muke ba wa alhazai ruwa da sun zo aikin haji alhazin kafin ita da yadda na musulmin ma suna zuwa a lokacin a gurɓace ne ko to amma lokacin da aka yi yakin badar din ma ba a barin ma musulmin ya je ba amma yi wannan sulhi na waje je muna ba mu alhazai a ruwa sha wani amrul masjid muna raya masallaci inda ya lalace mu gyara inda ya mutu gabe ya mu sake inganta shi wani ƙurar dai ba in mun yi baki muna ciyar da baki muna kaza muna kaza muna kaza walakin an tunku akwai tunkunci illa Allah ta kuru shi an min fada'ilina ba abin da kuke faɗa daga falalolin mu fa nazala sai wannan ayan ta sauka Allah ya ce aje an tunku ayatul hajji yanzu ba mu alhaji ruwa in ma alhajin na Allah ne wai maratal masjidil harami da gyaran masallaci ne alfarma kwa sanya ne yin wannan kaman amana billahi ya zama daidai yake da wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir yin imani da ranar lahira masallacin nawaye to shi wannan shi yayi imani da mai masallacin kai ba kai imani da ma mai masallacin baka san ma me kake ba jere ji ta kake za ka ta kanka da wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira wanda akan haka aka kafa gina masallacin annabi ibrahim din akan haka yaji da kuma masallaci wajahada fi sabilillah yayi jihadi ya kokarin sa ta kowace fuska dan ya taimaka wa addinin Allah ku ce daidai yake da ku la yastawuna illa Allah masu wancan hali naku da wannan hali ba za su taɓa zama daidai ba a wurin Allah sam wallahu Allah la yahdil qaumal zalimina baya shirye mutane waɗanda suke masu zaluntan kansu da kafirci
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم آدم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون to in baku am in baku amsa ba ku sani allazina amanu waɗanda suka yi imani wajahadu wa hajaru suka yi hijira suka bar garin su dan addinin wajahadu suka yi jihadi dan kare addinin fi sabilillah dan ɗauka addinin Allah bi amwalin da dukiyoyinsu wa anfusihim da rawukansu a azamu darajatan su suka fi ɗaukaka da girman daraja inda Allah a wurin Allah wannan fa kun ma kafirai kenan ake gaya musu matsayin muhajirai wa'annan sahabbai irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali su wane ne wanda suka yi da Allah na gaya musu wa'anda suka yi wannan aiki komin darajar da zaka zo ka samu su suka fi dar girman daraja a gurin Allah to ina ga wani batacce zo na cewa wa'annan wai su ne abin zagin sa kuma Allah ya ce wa'annan su suka fi girman daraja a wurin a azamu daraja kan ba ba abu ne wari wari ne ba ba wata bakara ce wanda ake ce an yi wani kilawar kilawar ba Allah yana ce wa'anda suka yi wannan aiki allazina amanu wanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira duk wanda ka sani muhajiri ne yayi hijira yana tafi wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi cikin dauka addinin Allah bi amwalin dukiyansu wa anfusihim da rawkansu a azamu darajatan indallah wayannan su ne suka fi daraja a gurin Allah idan a wurin da kai tashi a can ba ba su fi ba amma shi kan Allah a gurinsa wayannan su ne suka fi daraja ko kuma za ka ja gaban Allah ka tsaba masa abin da ba shi ya zaba wa kanka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daidai da wannan ayan yace wallahi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba da ɗayan ku zai ɗauki a mayar masa da kamar dutsen Uhudu duk ya zama zinare Uhudu ya fi dutsen Walinda da dutsen Bule da dutsen Zaranda ya fi su in an haɗa su ba su kai Uhudu ba duk su zama zinare mutum bayan kuma ya musulunta ya yi imani da annabi ya yi biyayya ya yi komai ya yi duk waɗannan musulunci ya tabbata ga imani ga biyayya ga komai ga jihadin ma ya yi jihadin ma amma kuma shi kamar dutsen Uhudu wajen ɗaukaka addinin Allah ya kashe ginin masallaci da ne na manzo Allah ce ma balaga mudda ahadihim wala nasibum wallahi duk kokarin da kai wa musulunci ba fa kai ba wani abu daban ba wa musulunci kai kana musulmi kuma kai jihadin kai komai irin nasu kuma a babu a lokacin su ba daga baya ne ko ba haka ba kai duk irin wannan abun kuma ka dauki zaman dutsen Uhud ka kashe duk na zinariya kai sadaka da dukiya duk kuma shi ma babu ya fi sabilin lahi yace to wallahi abin da ka kace bai kai mudin da sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar ko sayyidina Usman ko Anas bin Malik ko Abu Huraira ko wane ne suka bayar fi sabilin lahi ba kai wala na sifahu bai kai rajin mudin ba yanzu mun ga Allah to a wannan tun da aka ce mu Allah ya kira su as-sabiquna al-awwaluna magana ya kare wai hausa suka ce na gaba yayi gaba na baya ne sai in tan hula haka ko ka ka ce ba saboda su su da jafin yi nisa Allah ya ce wannan su ne mafi girman daraja a wurin Allah kuma Allah bai tsaya a nan ba ya ce wa ula'ika waɗannan humul fa'izuna su ne waɗanda suka yi babban ta babban rabo na'am su ne Allah ya ba su ladan gyara masallaci da inganta masallaci da so menene na masallaci
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم الله ينا غيا منا مجي وإنهم متانين سوى سيدنا أبو بكر سيدنا عثمان سيدنا علي حمزة سيدنا Umar ko ibn al-khattab da waɗannan muhajirai kaf a sanar da a sanar da mu su kan sun riga sun sani an sanar da su ko yubashiruhum rabbuhum ubangijin suna musu albishir bi rahmatin minhu ya tanada masu musu rahama daga gare shi wa ridwanin Allah yana sanar da mu ya yarda da su kuma yanzu ka zo ka ce ya fasa ko kai ma wani sabon annabi ne aka aiko maka cewa yanzu kuma kai a naka annabtan an fasa waridwanin Allah ya yarda da su wajen natin Allah ya sanda musu aljanna lahum fiha na'imun muqimun an tanada musu ni'ima wanda yake madawwami a cikinta domin aljannan su ba irin sauran aljannan mu bane yawwa a ka koma cikin suratu abin nan ta je wannan sura da ta kwanta ne za ka gani wa sabiquna sabiquna suratul waqi'a sabiquna sabiquna aljanna su irin kamu ne wa ashabul yamin in mun ci sa'a kenan ko mu ne ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqdur wa talhin mandur وماء مسكوب وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا قربا أترابا وأن لأتاريا ثلة من الأولين وثلة أنا samu da yawa daga awwalina da kuma da yawa har zuwa kafin kiyama amma a kan sabiquna sabiquna mene sune sabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabun sune Allah sune waɗanda suka amanu wa wa hajaru sune sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ko Allah ce was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna kaga wannan kyauta ma kawai ya isa eh su ajila suke ko ma me aka baka in ba ajila kake ba ai da sauran ko ba haka ba to wannan ulaika almuqarrabuna fi jannatin na'im hmm sullatun min alawwalina wa qalilun min alakhirina ala sururin mawduna muttaki'ina 'alayha mutatabilina yatufu 'alayhim wildanun mukhalladuna bi aswabin wa abarika wa ka'atin min ma'in la yasadduuna anha wa la yanzafun wa fakihatin su ba ma ta kai runa ba wai a da ba wala ta kai min ma ta runa saboda haka ko aljanna ba ɗaya bane ba iri ɗaya bane ni inda zan samu dan sharan kofar ɗakin sai da na abubakar ni da na gode wa Allah ni da ake dan sharan kofar ɗakin sai ni je na gama zama na zan share masa kofar ɗakin zauna a kofar gida domin ko ka masalin duniya masalin duniya ka masalin akira ko abuja kuka je aka ce an kai ka abuja aka kawo wani hotel aka ajiye ka ce to ko ina kuke ce ai muna muna can sharatan ne to ce to dan kawo maka ziyara in ka zo a yi ta wani cikin din ka yaya dai ne ina ne ka shiga kuma a wurin yaya wurin wane ne kaza kaza kaza kai kawai kana zuwa ka ce kai ai mu ba Abuja muke ba ko ba Abuja ko to Abuja kuke ko to ko da yake a lahira aljanna ba wannan aljanna ba ka jin kare na naka amma dai kowa da irin mukamin da Allah subhanahu wataala ta'ala ya bai to Allah ya ce su suna da aljanna wanda ni'ima madawwami na ciki to anan akwai tambaya lasu da jannatin lahum fiha na'imun muqim ko to mu in muka shiga aljannan kuma sauran mu'minai mu kuma na'imun din ba muqimun bane a'a na'imun ne mu ma muqimun amma dai yanda aka nuna irin kwaljinin nasu ba irin kwaljinin namu bane khalidina khalidina fiha abada إن الله عنده أجر عظيم خالدين وإنن ذات دوم فيها أتكن الجنة نن أبدا هر أبدا إن الله كاغا الله عنده أجر عظيم yana biyan lada na ban mamaki shi zai biya lada biyan lada yake babban biya yawwa inda Allah ke bada salare da duk duniya ba talauci wallahi Allah da Allah ke bada salare a Najeriya miliyan ɗaya ɗaya ɗaya rinka bamu wai nan suna ba na su bane amma suna tsoron ya kare kuma suna ta ɗiba suna na gajiya ba ba su bane kuma suna tsoron a kautar da mulkin su a zuwa ɗora wani to shi Allah kayansa ne shi yake ba da dukiya su ga shi har ma mutane sun rasa mai za su yi da kuɗin da ya ba su to Allah shi ne ce ai Allah shi in yana ba da lada ai shi Allah yana ba da lada ne mai girma in zai ba da lada baya biyan laga-laga tunda muka gama yana biya shi yana yana duplicating sau goma to sau goma nan ma ordinary wanda ya aiki ne ake ba shi minti goma waye sai Allah biyan haƙƙi ba wanda ya kai Allah biyan haƙƙi saboda shi Allah subhanahu wata'ala in zai biya in kai laifi sai sai a rubuta ɗaya idan kai zunubi in kai in kai abin ibada sai sai a rubuta goma ka kai wa yake wannan adal wa yake wannan adal ladan goma kamar misali ne mutum a zo an yi maka aiki a ce akwai mai kuɗi a ƙasar nan shi in an je aka yi leburanci ana biyan lebur dubu ɗaya ɗaya ne a ba wa mesin dubu biyu ko mafi yawanci dai a yanzu haka ake yi ko to kawai sai ya zama to shi in an je aka yi aiki a wurinsa lebura nawa ake baka a gari ya ce dubu ɗaya sai a yi masa sai da dubu goma sai ne da nawa ake jin ka a gari sai dubu biyu ne sa sai ga dubu ishirin a cire banki ɗin nan dubu ishirin a banki waye ba zai je wuri yanzu masu aikin wannan za su yi ta banki Allah kenan Allah mun gode maka sadaqallahu alazim wa ballaga rasulun karim wa nanu ala zalika min al-shahid